yana da haƙaƙiya da yawa wasu darajoji da ya tsere wa sauran sahabbai da su mutum ne da yake da zuhudun da a yau ma dai zai wuya a tsabbaka shi bai kwana da kuɗi bai kwana da kayan kuɗi yana da za a biya salari yanzu kuma da rana ba a yi abinci ba iya na daren nan kawai zai cire sauran zai kyautar ya ce wa matar Allah ya kai mu safe wanda ya bamu na daren nan ba mu tsammani shi zai bamu na tsakan ba mu tsammani ba yake ko Allah na bashi mata irin tashi ne daidai shi ne haka Allah ke hada ga hadin yayi in wata ce ba za ta zauna ba amma ita kaga ta more miji yace annabi nabi sallallahu alaihi wa sallama kan daga annabi tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya ce salasatun yuhibbuhumullah mutane uku Allah yana son su waɗannan mutane ukun ana tantance su ne bi a'malihim la bi asma'ihim kada ka ce to mutum uku dawa dawa ina ce da sai na Ali Bakar da sai na Umar a eh suna ciki to amma bil a'mali ake tantance su bil a'mali yanzu misali ma'aikata za ta yi cewa za ta ɗauki mutum uku wanda suka karanta kwamfuta kaga ba za ta faɗi sunan ba a cikin ɗaruruwan wanda suka ƙware a harkar kwamfuta science za ta ɗauki mutum amma ba za ta buga sunayen ba ba za ta san adireshin su ba ba za ta yi komai ba ila sai dai an sa wani abu na tsarai kuma ko ko wata kaddara ta bijiro su ɗin aka sa sunansu to shi ma annabi abin da yake nufi jinsin mutane uku mana wasu mutane uku da ayyukansu ko wasu ayyuka uku da mutane ke aikatawa to waɗannan ayyuka uku masu su Allah na so na da sannan yace wa salasatul sannan wasu mutane uku da ayyukansu yashna'uhumullah Allah na kinsu nace ash-shana'atu da alhamza shine kiyayya shine ma da ya fassara yace ayyubghiduhum ay Allah na kin to su waye Allah ke so kowa zai so Allah ya so shi sannan su waye Allah ke ki kowa ba zai so Allah ya ki shi ba yace amma salatatul ladina yuhibbuhumullah amma mutane ukun da Allah madaukakin sarki yake so su ne arrajulu yalqal aduwa mutumin da ya hadu da makiya wannan ana maganar kamar mayaki kenan ko kace soja filifiat a cikin tawaga ya yazo runduna ta bar gari kila su goma ko su ashirin ko su ɗari sun kama hanya domin tafiya jihadi ya ɗauka na Allah to suna cikin tafiya suna cikin tafiya sai wannan rundunar tasu sai ta haɗu da makiya kawai sai aka hango ga tawagar makiya nan ila makiyan su ma su ashirin ɗin ko su hamsin ɗin ko su goma ko su ɗari shi wannan mutumin da Allah ke so fayan sibo lahum naharau sai ya baza masu gefen wuyan shi hatta yuqtala har a kashe shi aw yuftaha li ashabi ko kuma a bude a bada nasara ga sahabban shi mana ga jama'ar shi abinda yake nufi da wannan tawagar musulmi aka ta taho sai aka hango rundunar musulmi a rundunar kakare ko makiya kila su ma ga tunan sun taho ko kuma ta gefe madadin ya jira a haɗe kila ce a fara da mubaraza kila a ce a rinta ne gaba ɗaya kafin ita rundunar shi ta isa ga waccan ko waccan ta iso ga rundunar shi kawai sai ya zanzare daga cikin rundunar sai ya ruga a guje sai ya wa'incan mutane da ya je ba wai da ya zai kawai ce musu ku kashe da ba a ya dosa yaƙar su yana yaƙar su da manufa ɗayan biyu ne ko dai su kashe shi ya yi shahada ko kuma ya ci nasara a kansu ya buɗe ƙofar fatai ga al'ummar shi da suka zo tare to haka ya je yayi yayi yayi yayi suka kashe shi daga nan jama'ar da suka zo tare su kuma suka ci gaba da fafatawa da su har aka yi nasara to tun da shi ya fara bayar da rayuwar shi duk wani mutum da za a kashe daga baya daga bayan kisan shi to bai kai darajar shi wannan mutum ba ya ba da jinin shi ya ba da rayuwar shi ya ba da komai nashi duka domin a sami nasara kuma domin addini ya ɗaukaka to wannan shine mutum na farko da Allah ke so kaga kuma za ka iya cewa kalilun ma'u wannan daraja ce wanda sai ma'abuta daraja da masu babban rabo a wurin Allah za su iya ya ce wala kaunu mutum na biyu sai jama'ar da yusafiruna suna tafiya ila tawaga ce ta yan kasuwa tawaga ce ta ɗaliban ilimi wanda a wancan lokaci ba za ka yi tafiyar neman ilimi kai kaɗai ba yan ta'adda a doron ƙasa ko sahalik za su yi maka banna su yan ta'addan su kala biyu ne akwai mabarnata wanda za su karɓa kuɗi ko su raba da rai ko sauransu akwai kuma sahalik sannan yan tashan gari ne marasa mutuncin gari su suna zuwa su sata ne don su taimaki mai karamin karfi sai ruwa ya kata katangarwa ne duk jama'an nan na kallo a tara hanyaren makarfi ko ya su tara hanyaren makarfi kowa ya zai kowa ya bada gudunmuwar gudu goma goma to ko kamar ga takobi a gefe ko su farka sai ga nan da nan an haɗa kuɗi dama miliyan da ya kace la ta gama da sun kirga sun ga ta kai su kawo mutumin gyara katangarka wasu mutanen zuma ne ko sai da wuta kama dai lalatattu ne aka aka yi ake neman taimako ai wa'azi za su yi su faɗakar a taimaka kuma dole ne ai to in ya san da bai kawata ya karba ba sai dai za su iya cewa dole ya karba tun da yan tasha ne gaskiya sai kai ka san ko kun so ya sa halik ba ne fa yan daba ne fa amma dai bai kamata ya karba ba tun da ya san asalin to wayannan mutanen suna tafiya fa yaqulu sarahu sai tafiyar daren su tai tsawo asara shine tafiya da daddare haka za ga Allah ya nasantar a farkon suratul isra subhanallazi asra in kace sara yayi tafiya da kai shi asra an yi tafiya da shi to shi manzon Allah asra ne bi abdihi layla to tafiyar dare ita ke ce mata wannan saradin asari hatta yuhibbu an yamsahu al-arda mutanen nan suka yi ta tafiya cikin dare suka yi ta tafiya cikin dare gajiya ta ruske su har suka so su shafi kasa da jikunan su shine su dan samu wuri su kwanta su dan huta to da bukatar haka ta taso sai suka yi shawara bayan zeluna sai ku su samu wurin su sauka to yanzu za a faɗa wanda Allah ke so a tawagar ba su duka bane karo ne ce ai ko mun taba haka da muka je jega ko da muka je mai duguri a bari ka ji ba duka rundunar bane ba duka rundunar bane eh ba duk wanda ya sai fon bane yake cin zabe ko to diga su dai an faɗe su amma dan a bada tambarin da za a zaba ne to da suka sauka a masauki fa yakana ahaduhum sai ɗayansu ya nisance su ya ɗan tafi nesa fa yi salli sai ya ci gaba da sallar dare tun safe suke tafiya har dare har tsakiyar dare gajiya ta riske su sun samu wuri sun kwakwanta amma wani mutum ya ce ba zai kwanta ba ya koma gefe ya alwala ya ci gaba da sallar dare me hikimar shi hatta yuqizahum li rahilihim yace bari in yi sallah ko dan kada mu makara gaba daya domin idan asuba ta yi sai in tattashe su sai mu yi asuba sai kuma a kama hanya to wannan mutumin Allah na son shi sun ce saboda na ɗaya ya yi sallar dare na biyu ya yi wa al'umma hidima ibada ce muta'addiya sannan na uku bai kalli wahalar duniya ba makoma da ya hararo ta mantar da shi wahalar duniya ya fi to yanzu duk da gajiyar nan da na yi idan kuma aka je lahira na wuce wuta yana amfanin wannan hutun kawai sai mutumin da ya miƙe kawai ya fara sallah to to kuma kaga yanzu wannan maganar an buga mana kusa mu da muke bacci a gidajen idan matafiyin da ya wuni tafiya ya kusa cinye dare a tafiya ya je ya kiyamun laili to ina ni da kai da muka kwanta karfe tara in aka ce mu kawo uzuri ko da hadisin ƙarya me za mu ce Allah ya kai na zo na so in dan yi sallah sai na dan ji kunni na kamar wani kwaro ya fada kama wuri wuri wuri wuri shedan ne shedan ne kawai to kaga ko da ba kullum ba ka samu wasu kwanaki ka tashi ka yi addu'a ka yi sallah ka roƙi Allah daga falalar shi kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim sannan inna nashi'atal layli ibada ta dare sallan qiyamul layli hiya ashaddu wada'a kai kanka zaka ji tafi kafin nutsuwa ta fi kama jikinka wa aqwa muqila haka abin da kake faɗi to wannan mutum shine mutum na biyu da Allah ke matukar so in ko Allah na son mutum ka kashi ta yanke saka to waye na uku war rajulu yakunu lahu jaru sai mutumin da yake da makwabci wannan mutumin yana da makwabci kenan yana zama a cikin al'umma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu da cewa ka yi haƙuri ka zauna a cikin mutane ko da za su ɗan rika kwantalarka su taɓa rayuwarka su yi kaza su yi ya fi maka alkhairi a ka koma gefe ka je ka hau dutse sai mutane sun lalace yanzu idan ka ce mu'amala za ka yi da mutane sai su dame ka ha ai ka ma bar sunnar rayuwar karka damu ka je ku yi mu'amalar su dan cutar da kai su dan takura ka su dan waye duka karka damu in sun cutar da kai ka yafe wata nema ce na biyu kuma dan ka ware daga mutane ba shi zai sa su daina zagin ka ba haka don ya ce ai bari Allah zai kawo mata GRA zai koma daga nan ka bude kofar wani zagin wani ma har da mahaifinka zai hada mahaifin shi bai gudu ba ya ce ta yi kasan ya fi shi hankali kaga yanzu kuma ka zo ga ana shigo da mahaifinka a hikaya ko ko saman dutse kai kakaje walastu bi najin min maqalati fa'ili walau kuntu fi gharin ala jabalin wa'ad ko kogon dutse ka shiga wani sai ya ce an ce a kogon dutsen ta akwai wani mutum ya ce akwai wani mutum wai waye wallahi ban san kowaye ba amma dai Allah ya saka rai bai fa san kowaye ba sai da yana da to yau kike tsammani da ya san adireshin ka ai wani mutum ne daga gari kaza ina da ka ba a kaurace wa mutane to da mutum na ukun nan shine rajulul war rajul yakunu lahu jaru mutumin da yake da makoci yuzihi makocin na cutar da shi yuzihi jiwaru makwabtaka da mutumin na cutar da shi fayyasbiru ala azawu sai yana hakuri game da cutarwar da mutumin yake mashi hatta yufarrika bainahuma mautun aw za'an ya ci gaba da hakuri da mutumin yana mai sanin cewa wata rana mutuwa za ta raba aw za'an ko tashi ko shi mutumin ya tashi ko ya samu ci gaba ko wani uzuri ya sa ya bar gida ko kuma kai da yake cutarwa ka tashi to wannan mutumin Allah na san shi kaga eh hakuri da makwabta kenan to wayannan mutane uku da Allah ke so sai malamai suka cewa to in ka kalla bangarori ne na ibada ko ina aka taba na farko ya haɗu da makiya nan ana maganar babin kare tauhidi kenan rayuwar shi ya bayar na kare tauhidi to ni da kai muna da bukatuwar mu bayar da lokutan mu da waye namu mu ma domin a kare tauhidin shi kuma na biyu bayan kiyamul layli kuma dan yayi hidima ga al'umma ibadatun muta'addiya kenan wata ibada da zai yi wanda mutane za su amfana wanda malamai na cewa ya kamata ka sa a ranka kullum idan rana ta hudo kafin ta faɗi ka yi abin da wani zai amfana in ka rasa mai za ka yi titin da za a ga kwalba za a rukusa masu mashina na wucewa ɗauke ka da wani ya faci ko kuma ne tambaye ka da Allah in za mu je hunkuyi ina za mu bi yi mai kutanci da kyau kan yarin da za ka iya kuma ba ta ya biya ka ba shi kuma mai ibada ta uku shine ibadar haƙuri wanda dama daga cikin nau'ukan haƙuri akwai asabru alal adha yayi haƙuri game da wata cutarwa da yake mashi to shi Muhammad Salih al-Munajjid bai kawo bangarori ukun da ba a so ba saboda kan ba su ne mahallu shahid ba yanzu ana fagen soyayya ne ko to amma dai na mutane ukun da Allah baya so din su ne at-tajirul halafu dan kasuwa mai yawa rantsuwa ai wallahi kada wallahi ni ma haka na samu shi wallahi ban same shi haka ba ai wallahi zaka ji dadin shi ai wallahi mai kyau ne me na yawaita rantsuwa alhalifu shine mai rantsuwa alhallafu mai yawan rantsuwa sannan mutum na biyu da Allah baya kauna wal faqirul muhtalu talaka mai takama da girman kai bai da kokon dana amma shi sai jiji da kai wannan mutumin Allah bai san shi saboda shi ya ma aji abu ne ba a mahallin shi ba miyar sallah ka sa kananzir ba ka haɗu ba ai bai yi ba likamani ka yi mashi fenti da kwalta ai ai takama ta mawadata ce kai talaka haba-haba za ka yi ta yi to in dai aka samu talaka mai takama da isa da jiji da kai da girman kai wannan talaka Allah baya san shi kaga ba isa a wani zama minan nari ilan nari min nari duniya fi daril faqari ila naril akhirah fi daril adabi sai wuce wuta to mutum na uku da Allah baya so shine al-bakhilul mannan marowaci kuma mai gori shi sai a shekara bai ba da gudunmawa ba amma radda bi ya bayar to kuma shi zai ta yayata waye ta kiran ku yayata wane ban ga kasa hoton nan masa nake mika wa ciyama a ka sashi ai ya fita sosai sashi kuma sai bani shi ga ruwa amma kuma in ka kuskure ya yi maka ka bane za ka ji ka a media ta yaya dawa to shi ma da mutumin allah maɗaukin sarki ba ya son shi to kaga in ka kalli babin da yawaita ibada ba bukatar a kawo su shi yasa sai yanke hadisa haka za ka samu hadisi a cikin musulun imam ahmad ya ce wa hobi sahihi da jami'i kuma za ka same shi a cikin sahihi da jami'i na malam albani kuma hadisi ne sahihi sai ce atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama a atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama rajulun wani mutum ya zo wajen annabi tsira da abincin Allah tabbata gare shi yashku kaswata qalbi yana mai kawo kukan bushewar zuciyar shi yazo ya rasulullah na fahimci zuciyata ta bushe kamar ban da tausayi fa qala lahu sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tuhibbu ayyalina qalbuka kana so zuciyarka ta yi taushi wa tudriku hajataka kuma ka rinci bukatunka ka kai ga biyan bukatunka ka dace mutumin nan yace aiko yana so da annabi ya ce mashi irhamil yatima ka tausaya wa maraya ka tausaya wa maraya ka nemo wani maraya kuma ina ga inda kawai ga ka same su da inda kawai ga ka same su wani ara su an bashi amma za ga ba ba bai da bukatar wani dauki yana da karfi ko yana da masu karfi to ka nemo wanda bai da masu karfi ka waiwaye shi kila kana da abin da zaka iya taimakon shi ka taimake shi kila kai baka da shi amma kana da waɗanda zaka iya wa magana taimake shi ko kana da wata hanya da za su amfana to ka shigar da shi a hanyar to shi ne annabi ya ce mashi na ɗaya kenan wamsa ra'asahu ka shafi kan maraya kana mai tausaya mashi shafa ta tausayawa ka shafi kan shi wa at'imhu min ta'amika ka ciyar da shi daga abincinka ka karka damu da cewa to ai ai kai ma ba zai ishe ka ba in dai wannan ce aqidar ka to duniyar nan ma ba za ta ishe ka ba wala yamla'u jawfam li adama illa turab illa turab kenan ba abin da zai cika cikin dan adam sai turbaya wa yatubu Allahu ala man tab a dan wannan da kake da shi sai ka dauko waccan kaida da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu hadisi na cikin Sahih Bukhari ta'amul ithnain kafin talata duk abincin da aka yi dan mutum biyu to idan na uku ya zo ba sai an kara ba in ka ga bai ishe su ba ba hadisin ne ke da matsala wasu ne ke da matsala ko dai suna ci fiye da yadda ya kamata su ci wato in ka lura ko duk wani abu na zubin haɓaka tattalin arziki annabi ya gama shirya mana har abincin ma ya ce ka raba ciki uku yanzu a yi cin raba ciki uku tuwantiya ɗaya na masara mutum nawa za su ci su koshi sai wajen mutum hamsin su su koshi wani ƙaramin tanki ga da ya noma biyu uku ma shawar bawa shi kenan amma ka zo ka tasa kai noma hamsin fiye wata bakwai ka ce a ture ka kaga wani koyi sai ta a dan ture shi a kawo mai filo ya ci da yawa ba kaga hanyoyin da ka cinye a arzikin ka da na gobe duk da Allah na nan da iya kara maka yace to wa at'imuhu min ta'amika ka ciyar da shi daga abincinka yalin qalbuka wa tudrik hajataka in har kai haka zuciyarka za ta yi taushi kuma za ka samu biyan bukatarka to me zuciya za ta yi taushi za ka zama mai tausayi yanzu a ga duk yanayin da al'umma za ta shiga wani ko a jikin shi wani duk yadda zai ga al'umma sun shiga takura ko a jikin shi ana samun su kuma a ko'ina a 'yan siyasa akwai wani ba abin da ya dade shi sai ga mutum ya fito ya ce ai shekara uku da suka wuce ba sauran matsala a ƙasar nan duba tsabar rashin tsabar bushewar zuciya ko yanzu ko asibiti kai za ga wani likita kokarin ma yayi maka magani kuma yana zagin ka ko yana maka fakan magana shi yana gayi shi dillebin ku ne sai cuta ta kama ku sai ku zaman ku a gida gashi nan ciwo ya cinye gari ba ruwana ga wannan gare ka sha su ya manta ba dabarar shi ke bada maganin ba halakar mudawi na nan wal mudawa wallazi talaba dawa wa ba'a huwa man ishtara wannan maganin da zaka bayar try and error ne magani ne a ji a sha magani to za ga ko a asibitocin sai ga wani kuma mai tausayi yanzu ba yajin aiki aka shiga mai nagara na ce ne ko suka shiga yajin aiki resident doctors ka duba yadda wasu marasa lafiya ke kuka ina za su kama a haka ba ka rasa ɗaya biyu na wani likitan zai ce kai tun da an maka aiki in ka koma gida ba mai kula da kai ka zauna zan rika zuwa in duba kila union ne ce mai Allah wadai a bashi query a ce a karya ka'idojin kungiya amma shi ran ya kalla to taushin zuciya kenan ko ga wani mai mulkin yana da tausayi yana da taushin zuciya amma za ga wani yazo wucewa ma fu daga da yan siyasa makon da sun sha buge mutane wani zai aika daga baya a ji a dubawa aka buge amma wani protocol ma ba za su fada mashi an buge wani ba wani kuma sai gona shi mai tausayi ne yana sassautawa yanzu abin da kano yake kaga yana kokari amma wani za ga ya kullum yana cikin akwatu saboda insecurity an tattare shi kuwa ga za ya fito dogon layi yana tafiya a ƙasa in wani ya zo yana so ya gan shi ba damuwa kuma haka ake son shugabanni su zama duk mai so ya gan ka ya zo kaga kuma duk wanda ya ganshin nan zai wuya kai sun tashi a haka wanda ya fi burge ni wani tsoho da yake kai mai gada tun yana biyan kwankwaso hakan nan matar shi na kuli sai ce ka rika rage mashi gada sai ya taso ya burje ya hure mai kyau shi ba zai iya ci ba tsayayya ce ciniki ne na na na na na walaka mun ta saka siran shi ba a hana shi ba yana fiye sai kai mashi har ya hada lokaci da kuli kuli tun da ya je ya ci gwamna yana ta so ya gai shi protocol ya hana ran nan kawai ya biyo layin aiko ya matsa mutumin ne gashi ya tsufa yana ganin shi kuma ya gane ya labarin gyada ya ce to ai ba jarin yanzu wata sana'a kake yi ya ce to wata sana'a ba jarin me kake so kai yace na so rika sai da gawayi sai yace ran kai dade ina yawan so in zo in gaishe ka ba abun hawa eh yaro kika dan ko a to ai ka ga zuciya shi ma da taushi wai ba har dan boko ba ko ai ba gawayi zai ce ba ko eh safarar gawayi zai ce ran kai dade ina son ba da safarar gawayi ya yace ina ta so ya rika zuwa in gaishe ka ba kafa ito a je a bashi mashin wani iri kake so ya kira wani ya ce ku tafi kasuwa yanzu wanda ya nuna a biya mashi a sayan mashi aka bi shi gida da abinci aka ba shi jari kaga akalla da dadi daular sin tun shekaru sama da dubu biyu haka sarakunan suke yi haka sarakunan suke yi ko yanzu ingila haka ake yi prime minister ba kowa ba ne ba kowa ba ne wallahi prime minister ba kowa ba ne za ga firaminista kamar ka ce shugaban kasa ka hau keke za ka tafi nan falla don wata plaza siyo madarar da za ka hada shayi firaminista shi ma ya kama hanya ka kafa keken ka ya kafa keken shi in hada da shi sai ne mawanin mawanin kawai me za ka da kana mashi shi bawon kama shi ne yake ci da ake biya da gominka kai da kake cin gominka kuma haka kake san ma gwamnati haraji kai kai ne babba ga ya shiga daga wani bidiyo mai ban sha a lokacin gwajin buram ya zo ya dan samu dirka ya daura keken shi ya shiga ya dango sai ya zuba a kwando ya tuka ya je ya hada shayi ya sha ya je tashar jirgin kasa ba mota shugaban kasa ba mota tunda gidan gwajin na kusa da tashar jirgin kasa ka biyo jirgin kasa ya shigo jirgin kasa ba wuri talaka duk sun gan shi sun gane ba wanda ya bashi sai ya za a yi mai gida ya ba barate kuma bai damu ba ya dawo wurin da ake aje jaridu ya rika buɗe yana karantawa har aka je wurin ya sauke shi ga ofis musulunci na can musulmin na wani gari akwai dai musu nan masu yi don mutum ya haka sai ya samu taushin zuciya haka uba haka mata haka mai jagoranci haka ɗan kasuwa haka kowa ma in mutum ya garaba wayannan abubuwa sirri ne wannan babba ba dai kuma sirri eh sun ce shafawar alama ce ta tausayi shi mara tausayi ba ya shafa kan mutane sai dai don kwashi madon daga ya shafa to alamar yana da tausayi alamar yana da tausayi har ma suna cewa ko shafawar kala biyu ce akwai daga gaba a yi baya akwai daga baya a wo gaba in ka shafa daga gaba a yi baya ka bi nuna tausayi to wannan hadisi ne yace za ka alhadith rawahu tabarani wa lahu shawahid unzur as-silsilata sahiha wa hadha shahidun mubashir li mawdu'i ilaj dha'f al-iman wannan hadisin babbar shaida ce ta kai tsaye mai nuni ga al'amarin raunin imani maganin raunin imani na bakwai daga cikin ayyuka da suke tabbatar da waraka ga raunin imani wa min ilajati za'fil iman yana daga magungunan raunin imani al khawfu min su'il khatima jin tsoron mummunan karshe a ce duk mutum ya gama wannan rayuwar kuma ya koma ya shiga wuta ربنا إنك من تدخل النار لكن فقد أخذيته يا الله duk wanda ka shigar da shi wuta ka gama wulakanta shi wa ma lizalimin min ansa yasa yake cewa faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka tsare shi daga shiga wuta aka shigar da shi aljanna to wannan mutumin ya gama rabauta mamal hayatu duniya illa mata'ul ghurur to kaga ribar mutum a wannan rayuwar ya bi Allah ya shiga aljanna wata wahala wata dawainiya wata waye shi dan adam tun farkon halitta shi a wahala ka halitta shi ka duba annabi Adam da aka shigar da shi aljanna radda aka saukar da shi duniya aka bashi formuloli da ke nuna cewa duniyar nan gidan wahala ne inna laka alla tajua fiha wa la ta'ara ko haka ka faɗa mai aljanna amma da aka saukar da shi ba faɗa mashi ba nan ko gidan ga yunwa ga tsaraici ga kishi ga waye abubuwa da yawa to da aka yi da karaka da kanan insani fi kabal ko Allah ce mun halicci mutum a wahala a wahala to kaga kar mutum ya kalli wannan wahalar a ya kallo ta ya zai dace a lahira imani aiki nagari bisa karantarwa da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama da kokarin neman kariya daga shedan na mutum ko na aljani to yace daga cikin abin da zai maganin raunin imani jin tsoron mummunan ƙarshe da annahu yadfa'ul muslima ila sa'ati domin jin tsoron mummunan ƙarshe yana tunkuɗa musulmi zuwa ga yin aikin da'a wa yujaddidu imana yana jaddada imanin bawa da karbi a zuciya amma su'ul khatima amma mummunan ƙarshe fa asbabu ha kathiratun sababban mummunan ƙarshe suna da yawa minha daga ciki za'ul iman imanin yayi rauni ko mutum ya mutu a haka mummunan ƙarshe wani nemaku fil ma'asi da nutsewa a cikin ayyukan sabo mutum ya ga aikin sabo baya damun shi bai ji ko a jikin shi dan ya saba wa Allah wa qad zakara an-nabi sallallahu alaihi wa sallama li dhalika suwara kuma hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata mana wasu launuka na launin imani da dama mislu kaulihi sallallahu alaihi wasallam misalin fadin shi sallallahu alaihi wasallam da yace man qatala nafsahu bi hadidatin duk wanda ya kashe kanshi da wani karfi wai shi saboda duniyar ta ishe shi kawai sai ya kashe kanshi ai malam duniyar duniyar nan ana yi da kai din da yafi ba a yi da kai ba idan kuma kana so ka gane da bambanci je ka makabarta wanda ake jin tsoro sai ka hango tantabara a kan kabarin shi ka hango ciyawa ko wani maciji na fasa kai wai yana ina yana nan a ciki kuma an dawo mashi da ran shi bai da katamus wanda inda kai ne macijin ne zo kusa da kai zaka gudu kuma a lokacin kila alwala kai zaka masallaci ka dan kara hasanat kuma za ka ɗaga hannu ka istighfari ka nemi kariya daga zunubai da yafiya to amma wai a haka sai ga wani ya ce bari ya kashe kanshi kuma lissafi ya nuna kafirai sun fi kashe kansu amma musulmi wanda yake da ƙwarin imani to me ma zai firgita shi me zai firgita shi yanzu yadda muke rayuwa a nan ƙasar talakawa su ne kusan kashi tamanin ƙasa mai arziki irin wannan an ce talaka sun kai kashi tamanin kuma ma kasar kusan yanzu ba ma middle class irin yan matsakaitan masu samun nan kazan galibin masu sinadiki aka suke raba mutane ko yan ofa class dama ba su da yawa lower class ko lowest class ba su da yawa middle class su suka fi yawa to yanzu ba middle class ko ka zama cikin bujuwal in ji turawa ko ka zama cikin fukara hissan wa ma'ana yanzu nan dukkan mu da za ka kulle ko ba ka ci a rajista daga babbar sallah da aka yi layya aka ci nama zuwa yau so nawa ka ci nama da yi ka ji an ci so hamsin? ko sittin haka ko kuma miya da nama ina ga da a nan garin zamu iya lissafa wanda ba sa miya da naman awaki kuma hada talaka ba bai miya da nama akuya nan garin lokacin ma ba a yanka shanin bai siyan naman akuya kuma in kai da naman akuya ko a makomaci ke kaɗan raba mashi miya zai farka firgigi saboda ya gane naman wasu ne amma yanzu haba ka tambaye nan ana ma ganewa an suke malambu an jika mutane an jika mutane yadda za ga firizan mutane siye kwari ka sha kulli siye kwari ka zuba ruwa ka mamanta da ruwan ba kaji ba waye ba waye to amma su ɗan kofa kilas ɗin rayuwar da suke tana nan mai inganci a nan ƙasar wani gwamna ya kore mai haɗa ma 'ya'yan shi abincin safe yara da safe sun tashi sai ta haɗa masu shayi da madarar da aka buɗe jiya bayan isha ya kore ta da cin mutunci ba za ta kashe mashi yara waya za a buɗe madara jiya kuma a ɗauko ta mana su ɗauko wata mana a sto muku yanzu sai ya rubuta expired mata ya yi expired 2022 da ce karama kuma da yake allah na nan ba a komai in ma la'ai sai lahira mun sha mun sha ba wani tantance expired ba ma a haka sai ga wani ya kashe kai ai duk wuyar karka kashe kanka kuma sunnar Allah ita ce duk yadda ta al'amari ya juya maka kana shan wahala akwai budi na nan inna ma al'usri yusra wa inna ma al'usri yusra annan nasra ma as-sabr wa annal faraja ma al-kar wa anna ma al'usri yusra haka annabi ya faɗa kamar da Imam Shafi yake ta ayin ka shiga takura ka ji takuran na karuwa bushara ake maka da yayewa wala rubba nazilatin yadhiqu bi alfata zar'a wa inda Allah minha al-makhraj ذاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج sai zai shiga takura har in yi tsammanin ajali na na wurin kawai sai kuma in ja fara yayi ma sai ga al'amura sun fara komawa daidai daga al'amura sun dawo normal da haka mutum kare ya kashe kai to sai annabi ce wanda ya kashe kanshi bi hadidatin da wani karfe to zai zo a ranar lahira fa hadidatu fi yadihi wannan karfen da ya kashe kanshi ko wannan makamin da ya kashe kanshi da shi yana rike da shi a hannun shi ya tawajjahu biha fi batnihi ay yad'anu biha fi batnihi yana sukar cikin shi da abu fi nari jahannama kuma gashi a cikin wutar jahannama khalidan mukhalladan fiha abada yana mai dawwama a ciki har abada to me hikimar kashe kai kenan ba fa'ida wa man shariba summa wanda ya sha guba faƙatala nafsahu sai ya kashe kanshi wa huwa yatahassahu zai zo ranar lahira yana kwankwadar wannan guba ayyashrabuhu fi tamahulin yana shan shi abin nan sha bayan sha wa yatajarra'u yana kwankwadar shi fi nari jahannama shi ma a wutar jahannama khalidan mukhalladan fiha abada yana mai dawwama a ciki har abada wa man taradda min jabalin haka wanda ya fado daga saman dutse faqatala nafsuhu ya kashe kanshi fa huwa yataradda fi nari jahannama haka ne daga gangarowa a saman wani dutse a cikin wutar jahannama khalidan mukhalladan fiha abada yana mai dawama a ciki har abada kaga wannan mummunan karshe ne mutum ya kashe kanshi sahihu muslim wa qad haddath hadathat fi ahadihi sallallahu alaihi wa sallama wa qa'ibu wasu al'amura sun faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min hadi min hada daga irin wannan al'amura masu nuni ga mummunan ƙarshe fa min hada da take kissatun rajulin ladhi kana ma'a askaril muslimina akwai kissar wani mutum da ya kasance tare da rundunar musulmi yuqatilul kuffara yana yakar kafirai ke tala lam yuqatilhu ahadun mithlu yakin da babu wani musulmi a rundunar da ya irin wannan yakin har sahabbai na ta kai yawa da ya kusanci Allah fa kala nabi sallallahu alaihi wa sallama ta nabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa amma innahu min ahlin nari amma duk da wannan abun fa da mutumin ne dan wuta ne fa wani sahabi yace hankali na ya tashi idan mai jihadi irin wannan ya shiga wuta to mu fa yace sai na rika bi shi fatatab fatatabba'ahu rajulun minal muslimina sai wani mutum daga cikin musulmi sai ya rika bin wannan mutum ya rika sa mashi ido fa asabar rajulu fa asabar rajula jurhun shadidun sai ciwo mai tsanani ya samu mutumin fasta'ajala al-mauta sai ya gaggauto mutuwa irin gayu ne kila dan kwalisa ce kuma shine zai tashi da tabo a gefen kunni sai ya da fawaza a saifahu baina sadayayi sai ya sanya takobin shi tsakanin mamunan shi wattaka alaihi sai ya kishin gido akai yana kwance kirjin shi na kallon sama ko yana gefe sai ya aje kaifin takobi a haka sai ya mirgino akan takobin da nan sai tun kirje shi sai ya farke jikin shi sai ya mutu kawai kuma jifa mai jihadi shine wata ka ne faka tala nafsahu sai wannan mutumi ya kashe kai shi sai wancan sahabi da ya bibiyi al'amarin mutumin ya tabbatar da cewa eh wallahi lalle ga abin da annabi ya faɗa ashe gashi kuma wannan wani abu ne na mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam malai ce wani kin alqissatu fi sahih al-bukhari wannan kissan da ka same ta cikin sahih al-bukhari yace ko kun fatawul bari yace wa hawalun nasi yanayin mutane mana bambance-bambance da ke cikin mutane fi su ilhatima a mummunan ƙarshe kasiratun masu yawa ne sattara ahadul ilmi adadan minha mabuta ilimi sun rubuta da yawa daga ciki za ga ko da abu amma ya rubuta littafi wata risala mai suna su'ul khatima mummunan ƙarshe kawai abin da ya tattara kenan ya tattaro tun da gaira wa'incan abin da kawo wanda ma ya kawo da abin da ke faruwa yanzu ga mutum ya zo da suwa irin kalmomin da yake faɗa abin ba daɗi fa min zalika ma zakara ibn al-qayyim daga ciki akwai abin da Imam Ibn al-Qayyim ya faɗa fi kitabihi ad-da'u wad-dawa littafin shi mai suna ad-da'u wad-dawa wanda kuma shi da ake ce mashi al-jawabul kafi liman sala 'an ad-dawa'i shafi littafin da yana da matuƙar kyau don ya taɓa ɓangarori na reka da ababen da za su gyara zuciyar mutum ga shi kuma ba wani girma yake da shi sosai ba annahu qila li ba'dihim inda mautihi an ce ma wani sashi na wasu mutane lokacin da ya zo rasuwa qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah fa qala la astati'u an aqulaha ke musu ba zan iya fadarta ba wa qila li akhar jifa mutum zai rasu fa ana ce mashi ya ce la ilaha illallah wai na da zaƙin bakin da zai iya ba zai iya faɗe ba bayan ba cewar shi ba zan iya faɗe ba ta fi nauyi akan la ilaha illallah amma kai kalle idan mutane ne ce musu ba zan iya faɗe ba wa kai da la'akar an ce ma wani mutum kun la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah fa ja'ala yahdi bil ghina'i sai fara sambatu na waka kawai sai fara waka sai dauko wata waka da ta Michael Jackson ko ta Bob Marley ko da na ga har yanzu yan keke na suna raya mutumin da ni ban san meye bane sai ga wani ake kira mai shi keke na nufa trailer a bayan shi amma hoton Bob Marley ya kamata duk mu daina shiga ne mun ga ka sa Michael Jackson ko Bob Marley ko Tupac ko da dan lawaye dan Liberia na Bob Marley ne dan Liberia ko ko Tupac ko wani dai dan kwallo ko wani dan duniya a yau ban maka kekenka layi ya zo kanka amma ba masu shiga to kawai wannan mutumi kawai ana cewa ya ce la'ilallah fa ya hadi bil gina wa qila li tajiri an ce ma wani dan kasuwa mimman alhatu tijaratu an zikrillah daga cikin waɗanda kasuwancin shi ya shagalatar da shi daga ambatan Allah lamma hadaratul wafat lokacin da ajali ya so mashi haka za ka ce alhaji kun la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah fada ala ya kulu kawai sai aka je na cewa hadihi qit'atun jadida hadihi ala qadarika hadihi mushtaraha raqis hatta mat kawai sai ya koma kamar yana shago kai ai wancan kayan da ka gani ai sabo ne ranka ya dade hadihi ala qadarika wancan ta dace da kai ranka ya dade wannan irin ku ya kamata ku siya hadihi mushtaraha raqis wannan farashinta mai sauki ne kowa zai iya siyar ta gara basa hatta mata har ya rasu ba kalmar shahada ya ce za ka iya duba tarihul hijiratai ni shafi 308 wa yurwa an ruwaito annaba da junudin malikin nasir ɗaya daga cikin sojojin rundunonin na annasir na zalabe ilmautu mutuwa ta sauka gare shi faja'ala ibnuhu yaqulu lahu dan shi na kusa da shi sai dan ya rika ce mashi kul la ilaha illallah sai wannan soja sai ya ce baba ka ce la ilaha illallah shi kuma faqala sai wannan soja ya ce annasiru maulaya mai girma sarki nasir shine majibinci na mana da an ka la ilaha illallah fita batun wannan la ilaha illallah ni mai gidana annasir kaga ya kamata ya rasu Allah na matsayin maulawo fa ada alayhi alqaula ya maimaita mashi magana wa abuhu yukarriru annasiru maulaya annasiru maulaya bai gidana shine sarki nasir bai gidana shine sarki nasir wakila da akhar an ce wani mutum kun la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah fa da la yaqulu sai ya rike cewa ad-darul fulaniya aslihu fiha kaza wa kaza gidana na wuri kaza da Allah a gyara kaza da kaza toilet din na da dan bukatar gyara falon nan ma wutar gidan ma AC nan ma kitchen din ma ina dan kasuwar gidaje ne wannan gidan nan a gyara ka wal bustanul fulani gona ta ta wuri kaza ib'alu fihi kaza wa kaza dan la ayi kaza da kaza me gona ka kusa rasuwa wa kila li ahad al muradina inda mawtihi an ce ma daya daga cikin masu cin riba al muradi ne cin riba lokacin da yazo rasuwa ka ce mishi kul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah fa ja'ala yaqulu sai ya rika cewa asharatun bi ahada ashara a ɗauki goma a dawo mana da sha ɗaya a ɗauki goma a bamu sha ɗaya a ɗauki goma a biya sha ɗaya yukarriru ha ya yi ta maimaita wannan magana hatta mata har yaro ko har ya mutu ce duka wannan za ka same su a cikin hadda'u waddawa na bunu lakayyin wa ba da hunkar ya sudu launu daga cikin masu mutuwar mummunar ƙarshe akwai wanda launin suke yin baki au ya tahawwalu ala al-qibla ko kuma ya juya ya bar alƙibla da gangan ba da iya ba zai iya fuskantar alƙibla ba idan kuka juyar da ni wurin nan sai ji kamar ana gasa ni dan juyar da shi yamma ko wani kudu kudu shikenan wa kana ibnu al-jawzi ibnu al-jawzi Allah ya mishi rahama ya ce laqad sami'tu ba'da man kuntu abundu fihi kasrata khairi na ji wani sashi na waɗanda nike masu zaton aikin alkhairi da yawa wa huwa yaqulu fi layali mautihi yana cewa a daren rasuwar shi rabbi huwa za yazlimuni ce ga ubangiji da shi ya rika zalunta ta daren da zai rasu wai mutumin da yake kyauta ba zato daren da zai rasu ya rika cewa ubangiji na ya rika zalunta ta shi yasa dan wani ya zo ya turke ka ya baka tarihin wani gwani shi a tarihi a hankali ake bi yana cikin al'amuran da ke bukatar a tantance za a go su zo su yi ta zuzu ta wani gwanin su sai ka ana nuna kamar aljannan ma shi yake bayarwa in ka so shi an gama daga manzo Allah sai shi a ran lahira haka zai zo da riga mai aljihu dubu saba'in ko wacce tana cin mutane dubu saba'in biliyan wani da tara kenan 3.9 biliyan duk turuf ɗaya to amma ka je ka karanta tarihin shi sai ka ji ila ya zo mutuwa yana khamsa da qa'id cikin manyan shi wani dirga da wanda da ya zo mutuwa haka ya rika faɗi khamsa da qa'id minti biyar minti biyar me minti biyar kai babban mutum za ka mutu da kalmar shaida kana minti biyar a baka ƙarin minti biyar kenan ko haka fa yake nufi a bashi ƙarin minti biyar kuma dama ya ce sai shekara casa'in sai mutu a saba'in da biyar to da sai ce sha biyar Allah to kuma wannan shi ne yanzu ake ribibi ana jiran a jira lahira ko an bi Allah ko ba a bi ba wai shi ne Allah ya kuskure ma shi yake gyarawa Allah ya ba wani tsohon nan ma na tashi a midiya ba in Allah ma ya kuskure malam ke gyarawa wannan shehu ke gyarawa wai Allah na kuskure to kaga irin wannan ya mutu mummunan karshe shi ma sai mutu mummunan karshe sai mutu ya kiyaye to ibnu ibnu zai yace ka duba magana da mutumin nan ke faɗi ta'ala Allahu an qawli ka ce Allah ya dauka ka daga wannan magana da yake faɗi wallahi Allah ba zalimi bane fa inna fattahama Allah bi zulmi sai zargi Allah da zalunci wa huwa ala firashil mauti yana kai shi fidar rasuwa ثم قال ابن الجوزي رحمه الله سي ابن الجوزي الله يمشي رحمه يتي فلم أزل منزعجا مهتما بتحصيل عدة بتحصيل عدة alqa biha hadha al-yawma yace wallahi tun da ga ranar yadda naga mutumin da nake kyautata zatan na Allah ne yayi irin wannan mutuwar sai na ban gushe ba mun za'ijan ina cikin firgici muhtamman ina ciki mai mai da hankali bi tahsili uddati da samar da tattali alqa biha hadha al-yawma da zan riski wannan rana da ita ya za a yi ranar haduwata da Allah ta zama ita ce mafi ranar farin ciki a rayuwata wannan magana za ka same ta cikin littafin shasaidul khatir littafi ne na gyaran hali yace subhanallah sarki ya tabbata ga Allah kam shayar hadan nasu min hada ibara so nawa nawa mutane suka dauko izna daga irin wa'annan daga wajen wasu mutane wallazi yakhfa alayhim min ahwalil muhtadirin a'zamu a'zam yace abinda ma yake koyuwa daga halayen waɗanda suka kusa rasuwa to yafi wannan da muka faɗa girma yafi wannan da muka faɗa girma manyan al'amura ke faruwa ga wasu lokacin da suka zo rasuwa sai ka ji suna faɗar maganganu waɗanda akwai tayar da hankali kwarai da gaske akwai kuma sanya firgici mutum lokacin da yake da bukatar kusantar Allah lokacin yake kwace kayan shi daga gare shi to duka wannan yana nuni ga cewa mutum ya yi kokari daga cikin abin da zai sa mashi maganin raunin imanin shi shine ya rika jin tsoron mummunan ƙarshe kaga kenan sai ka kiyaye ba za a ganka a wurin sabon Allah ba dan ba ka da alkawari da mala'ikan mutu a za a dauki ranka ka gama rayuwarka ayyukan da'a ran nan dan sharholiyar da ake ka ce ai ta yi ba ku baka taba zuwa ba sai rana baka taba zuwa ba kuma kana zuwa ka rasu a wurin kowa dai yana ga yadda take faruwa ko ka duba a America wa Trump wani na hannun daman shi mai kula da magunguna ne kowa ne ne mai kula da magunguna na amerika kaga duniya kenan ana cikin switch kuma zai yi kwalam da allah ya ga dama zai ɗauki ran shi inda wanda ya isa kuma ya dawo da shi walau layin kuntu magaira majini tarbiuna hayin kuntu sadike in kun isa ku dawo da shi kama da ga wani ba a ɗaukar darasi to da aka haimu ce ƙoƙari ko da yaushe ga yana wurin aikin ɗa'a ne kar kuma ka ce ai kai yau gadaho kake jin ka ai akwai samun saukin wucewa ko ina ga duk masu jinya su duk kowa ma ya san da shi ce wallahi ran wata shida bai tashi ba sai rana ya tashi ya fito ya gaggaisa da mutane ya je wata gaisuwa ya dawo ya rasu ya ce samun saukin rasuwa ne to inda akwai samun saukin rasuwa to akwai lafiyar rasuwa ma akwai lafiyar rasuwa in ka ji ga gadagau to Allah ya saba gadagau din wucewa bane da wannan za ta iya zama gadagau din wucewa ne kalau-kalau zai ce na tsazazin nan sai a harka gana ta mamaki sai dai daga baya ta yi suke fari tsazazin nan musamman yanzu mutuwar kuci amma da ta yawa daga jan mutum ya yi sallar isha ko wani ma shi ya jagoranci da sauransu kwanan da wani ɗalibin su malam bashir lawal za ga hotuna a nan mun yi taro da shirin talata nake mai gaisuwa yake cewa mutuwar nan ta taba shi yaro ne matashi mai addini shi ya ja su sallar isha ana gama sallar dan ce cikin shi na ciwo daga sadda ya ce cikin shi na ciwo zuwa rasuwar ba minti talatin ba kuma haka ya wuni zirga-zirga ya je kaza ya je kaza an yi har ɗalibai ya karantar na ƙurani a rana an yi karatu tsakanin makariba sun yi da yamma an yi wani da safe shi ya jagorance isha kuma cikin shi ya dan kulle ba a minti talatin ba an tabbatar ya rasu kuma matashi to kaga shi wanda za a iya maki wanda ta mashi zato ya more duka abubuwan shi ya sha yabo an ta abin nan ba wanda ya ce an huta sai dai an yi asara an yi rashi amma za ga wani in ya wuce ai kai kanka ka fara kiwon a baki dan an samu sauki eh daukau ya wuce dan ya damke ta shikenan to yana sai mu dan sanan Allah kai mu da sai mu tashi hanya ta takwas Allah wurin sarki sa mu dace subhanallahi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum